بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba sha biyar ga watan almuharram hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da biyu ga watan takwas miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin akrabul masalik fasulun fil walimati wa akamiha shine ba fasali cikin walima walima haka ne yawwa mun yi walima a gaba 127 aha fasulun fil ila'i wa akamihi fasali za mu karanta ila'i da kuma hukunce-hukuncen ila'i farko dai menene ila'i din yace al-ila'u abin da ake nufi da ila'i da Allah maɗaukakin sarki yake cewa lillazina yuruna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur to menene wannan ila'in yace ila'i dai ta'arifin shi shine halfuran tsuwa na azzauji miji kaga banda rantsuwan wanda ba miji ba kamar mai gidan baiwa dan ya rantse ba zai sadu da baiwan shi wannan ba ila'i bane sai idan miji ne rantsewa matarsa sannan wannan mijin ya zamo al-musulmi musulmi banda kafiri dan kafiri ya rantse ba zai sare da matarsa ba ko sun kawo ƙara wannan abin da yayi ba za a bashi hukuncin ila'i ba sannan al-mukallafi sai balagagge mai hankali yaro karami ne ko mahaukaci ne sai ya rantse ba zai sare da matarsa ba to wannan duka ba ila'i bane sannan abu na hudu al-mumkini wadu'uhu wanda zai yiwu ya taki matar kaga banda rabto banda majibubi banda aini wanda dama zakarin a yanke ke banda kuma wanda mara lafiya ne dama shi a wannan halin ba zai yi sare da mace ba banda wanda ya riga ya tsufa dama sai dai a yi zaman ibada babu zancen jin daɗi ko saduwa to irin wannan ko ya rantse ba zai sadu da ita ba wannan dokan shi ba za a ba shi hukuncin ila'i ba kaga sharaɗi biyar ko rantsuwa namiji musulmi balgagge mai hankali wanda zai yiwu ya sadu da matar to in aka in aka cika wannan sharaɗan sannan rantsuwan da zai yi shi ma sigan ya zamo bima ya dullu ala tarki wa'i zaujatihi rantsuwan da zai yin ya nuna cewa ya rantse ne a bisa zai bar takun matarsa ba rantsuwa akan wani abu daban ba a rantsuwan ya kunshi ba zai sadu da matarsa ba sannan ita matar ya zamo gairil murdi'i ba mai shayarwa ba idan shayarwa take sai rantse ya ce wallahi daga nan har shekara ba zai sadu da ita ba saboda me saboda tana shayarwa saduwa da mace mai shayarwa yana kawo rauni a wannan dan dalilin wannan yake ba zai sadu da ita wato wannan ba ila'i bane mun gane sai idan ba mai shayarwa ba ce sannan rantsuwan da ya yi ɗin ya zamo aksara min arba'ati ashhurin sama da wata hudu amma da zai rantse ba zai sare da ita daga nan zuwa wata uku ko wata uku da rabi duk wannan ba ila'i bane sai ya ɗibi lokacin da ya wuce wata hudu kai ko iya wata hudun ya ce ai ba ila'i bane tunda dama yana da chance wanda wata hudun amma in ya baɗi sama da wata hudu ko da kwana ɗaya ta kawo ƙara ta ce ba ta yarda ba to yanzu ila'i ne za a masa hukunci na ila'i aw sharaini lil abdi ko kuma wata biyu idan bawa ne shi kuma wannan ainihin ma ya dullu ala tarki wadi zaujati din nan ya zamo tasrihan a bayyane kawai ya rantse ba zai ƙara saduwa da ita ba daga nan zuwa lokaci kaza lokacin kuma ya wuce wata hudu kaga wannan tasrihi ne ba ainihin ihtimal bane au ihtimalan ko kuma abin da ya faɗan bai bayyana ainihin a bayyane ba amma maganin ya kunshi haka kamar ya ce ba zai ƙara saduwa da ita ba sai ran da zai biya dawo garin nan zaidun nan zai yi kai shekara ma bai dawo ba zai yi kuma gobe ma ya zo kaga akwai ikimali na ainihin ila'i a cikin maganan shi to duka wannan za a bashi hukuncin ila'i kuma a wannan ainihin rantsuwan da ya yi ɗin da abin da zai nuni bisa barin takun matarsa ƙayyada au ɗilaka. ko ya ƙayyade ko ya yi idilaki misalin ƙayyadewa ya ce ba zan ƙara saduwa da ke ba sai mun bar gidan nan ko sai abu kaza ya faru ko sai kin tambaye ni ko sai ya ƙayyade dai da wani abu to shi ma an ta kawo ƙara ila'i ne au adlaka ko kuma ya itlaki kawai ce ba zan ƙara saduwa da ke ba sai lokaci kaza ko kuma bai sa lokaci ya ce kawai daga yanzu ba zai ƙara saduwa da ita ba kaga abadan kenan to duka dai ya kunshi sama da wata hudu ila'i ne wa in ta'aliqan kuma koda fa yayi ta'aliki a wannan rantsuwan nashi kamar me ta'aliki yace ka in wa'ituha fa alayya sawmun yace daren da ya sadu da matar shi matar shi azumi kaza ya hau kan shi to yanzu kaga anan yayi ta'aliki na saduwa da matar ya kayyade shi da yin azumi to yanzu anan kaga zai yiwu ya ki saduwa da ita dan kar azumi ya haushi sai ta ga ya daina kula ta kuma ya yi wannan rantsuwan na cewa duk da ya sadu da ita azumi ya haushi to yanzu ta kawo ƙara shi ma ila'i saboda me saboda ya allaka yin azumi da saduwa da ita sai mu ce dalilin wannan ne ya ki saduwa da ita kuma ba mu san lokacin da abin nan zai kare ba za a ɗiba mar wata hudu mun gane zancen Haukana ko kuma ya ce ya ƙayyade ya ce wallahi la aɗa uke hatta tas'alini ya ce wallahi ba zan take ki wasu ran da kika zo da kanki kika roƙe ni ka san mata al'adansu masu kunya ne ko suna buƙata wannan harkar ba harka ce ta mace ta zo ta roƙa ba saboda haka sai ta kawo ƙara to shi ma ila'i ne tunda matsuwar da mace za ta yi har ta zo ta roƙa ɗin in dai mace ta kirki ce mai yiwa a wancan zamani yake magana zai yiwu sai ya wuce wannan wata hudun ta kuma wuce wata hudu za a shiga hakinta saboda haka in ta kawo ƙara za a saurare ta matsayin ila'i aha au ko kuma yace la altaqi ma aha kaga kalmomin da ba zahiri sarihi ila'i bane amma sun kunshi ila'i ta wajen ma'ana shine yace wallahi la altaqi ma'aha wallahi bazan ƙara saduwa jikina ba zai ƙara saduwa da wance ba kaga bai ce ba zai sadu da ita ba zai take ta ba amma jikin shi bai sadu da jikinta ba a hankali ta ya zai sadu da ita kaga wannan ma ila'i ne aw ko kuma yace wallahi la agtasilu min janabatin yace wallahi bazan ƙara yin wankan janaba ba a a matsayin musulmi zai ya sadu da matarsa ne bai wankan janaba ba kaga kenan ba zan yi wankan janaba ba yana da karfin ba zai sadu da iyalin shi ba to shi ma ta kawo ƙara wallahi ya rantse mana ya ce shi ba zai ƙara wankan janaba ba aka kira shi ya ce kwarai na faɗi haka sai ya ce to je ka wata hudu daga nan zuwa wata hudu kai ka fara rantsuwanka ka zo ka zauna da iyalinka in ba ka yi ba za a san yadda za a yi da ita shine wallahi au la aktasilu min janabatin au ko kuma yace in wa'ituki fa anti daliqun ta kaga duk wannan ba sarihi bane ya ce, Daren da na take ki, na sake ki, kaga shi ya ta'allaka shikanta da takunta, sai kuma ya iya take ta ɗin, har ta matsi ta kawo ƙara, to yanzu a nan ma za mu ɗauke shi a matsayin ila'i. To, kaga dai ya ɗaure kan shi ta hanya biyu, in ya take ta ma ta sako, in ya iya take ta ma aka kai wata huɗu in ta zaɓi shika nan ma dai shika ne to yanzu me mafita a wannan lamarin shine gashi zai fashi mafita yace yanzu abin da zai yi kamar ya zo ya tambaye to yanzu malam Abdullahi wannan abin na me mafita ni dai yanzu na sadu da ita ma saki ne kuma yanzu ta kai ƙara alƙali ya ban wata hudu ne hakuri wata hudu ya zo ma saki ne kace kuma kana son matarka yace ina son ta mana yanzu wata hudun bai ba ko eh to yanzu abin da za a yi ka je ka sadin da ita idan ka sadu da ita kan ba kana saduwa ta sa kuma wani wabi baqiyatu wa dihi arja'ata idan ya sadu da ita ta sako sai yayi niyan sauran ci gaban saduwan nan shine ainihin dawowa da ita dama ai mun ce raja'i yana tabbata wajen aiki tare da niyya ko kauli tare da niyya ka zo da niyyan dawo da matar ka yace wance na dawo da ke ba ta dawo ba ko kuma baka gaya mata ba amma da niyyar dawowa da ita sai ka ji daɗi da ita wannan jin daɗin da niyyar dawowa ai ta dawo saboda haka yanzu sadu da ita ka sadu da ita ta sako to in ka ci gaba da saduwa da ita wannan ci gaban ya zamo shi kenan ta dawo kenan tunda ka yi da niyan dawowa kaga ila'i ya rushe in wannan shi ka ya tabbata amma ko matar ka ta dawo wannan kamar mafita ne bayar wani wabi baqiyatu wadihi arjata kuma anan fa wa in gaira madukulin biha ko da ita wannan matar bai kwanan aure da ita ba ka san tunani zai iya baka cewa to ai duk mutumin da bai kwanan aure da mace ba idan ya sake ta wannan shikar ba'ini ne mun san wannan ai baka yi kwanan aure da ita ba ka sake ta shika ba'ini ne to yau kuma baka yi kwanan auren ba kace dillan da ka sadu da ita ka sake ta to baka yi kwanan aure ba in shika ya tabbata shika ba'ini ne sai muka ce a za mu yi ka sadu da ita kana saduwa da ita sai mu ce ta saku kuma ai dama miye dalilin da yasa za ta zama ba'ini ai rashin saduwa ne yanzu ba ka sadu ba kana saduwa da ita sai da ta zamo ainihin markulun biya sannan shikan ya zo sai ka ce kuma na mai da ita da baƙiyatul waɗi ɗin shi kenan ta komu yawa ba za a ce wai ai kana saduwa da ita ta saku kuma baka sadu da ita ba shika ba ya ce to yanzu ga ka sadun da ita wannan saduwan shi zai fara tabbatar da ita madkulun biya ce sannan shikan ya zo ya zo kan madkulun biya za a iya raja'inta sai kai niyyar raja'inta da ci gaba da saduwan shikenan matarka ta dawo kaga duk a ainihin aiki ɗaya an yi shikan an yi kome gaba ɗaya. Aha, waka in lam adkhul fa anti dalikun wannan fadi yana gaya ma ire-iren ila'i ne na sigan da bai kunshi barin takun mace ba amma kuma a ma'ana in ta kawo ƙara za a ɗauka a hukunci irin na ila'i. Ya ce wa matarsa in lam adkhul fa anti dalikun in ban shiga gari kaza ba ko in ban je wuri kaza ba ko in ban yi abu kaza ba fa an ci dalikun ke sakakkiya ce in ba ku manta ba a baya mun ce duk mutumin da ya rataye shi kan matarsa da wani aiki idan ya ƙayyade lokaci a aikin za mu jira lokacin ko in ban je bulunkutu a satin nan bakin saku to yanzu ba wani ila'i kawai za mu saurara in satin nan ya wuce bai je bulunkutu ba ta saku in kuma ya je kan sati ba ta saku ba to amma bai kayyade bai sa lokaci ba yace in ban shiga gida kaza ba kin saku to sai ya ki shiga gidan kuma ki ya sadu da ita wannan rashin saduwan dama hukunci ne duk mutumin da ya irin wannan rantsuwan za a kange tsakanin shi da matarsa ba zai iya sadu da ita ba sai ya aikata abin saboda ai yanzu ba mu sani ba shikan ya tabbata ne ko bai tabbata ba in bai shiga ba shika zai tabbata in ya shiga babu shika to yanzu bai shigan ba ai zai yi ya shigan shika bai tabbata zai kuma yi shigan shika ya tabbata to yanzu anan alkali zai kange tsakanin shi da matar wance ki zauna ba mu san halin da zai kasance ba kai kuma in kana son matarka je ka aikata abin a wannan tsakanin in bai aikata ba ba za a bari ya taɓa matan nan ba ko zuwa yaushe ne. To a irin wannan kange wanda aka yi ita kuma sai ta matsi ta kawo ƙara ta ce ita bata sadin da take ciki ba an ajiye ta shi bai aikata abun ba ya zo su yi zaman aure kuma shi bai ainihin ce ba zai aikata ba ta saku ba. To yanzu a nan ma idan alkali ya umurce shi ya yi abin ya ƙi sai a ce to an baka wata hudu. Ajalin ila'i idan har aka yi wata hudu bai shiga ba shikenan sai a zartar da hukunci. kaga in waɗi ko me in lam adkul fa anti dalikun kenan la fi in lam adaki amma wannan bai zama ila'i ba inda yace in ban take ki ba ke sakakkiya ce kaga a ce yace in ban shiga ba kaga yanzu shigan shi shigan shi gidan shi zai tabbatar da auren shi nan kuma yace in lam adaki idan ban take ki ba ke sakakkiya ce, to yanzu a nan ba ila'i ba ne. Mun gane? In bai take ta ba ita sakakkiya ce, sai kuma ya iya take ta. Yanzu kaga ba za a ce to tun da ya yi irin wancan rantsuwan a shiga tsakanin sai mu ce to an shiga tsakanin su ai dama takun shi ne zai tabbatar da auren idan aka ce kar ya sadu da ita kuma ta ya za a aure ya tabbata yanzu wannan ba ila'i bane za ka ji hukuncin shi a gaba yadda za a in ya iya take ta din. la fi in lam adaki wala fi la ajurannaha haka nan ba za a bada hukuncin ila'i cikin inda miji ya rantsi ya ce la ajurannaha wallahi zan kaurace wance au ko kuma yace la kallamtuwa wallahi ba zan ƙara magana da wance ba kaga duk wa'annan bai nuna ainihin barin taku ba ai zai yiwu ka taketan kuma ka ƙaurace mata zai yiwu ka taketan ba tare da ka mata magana ba saboda haka wannan duk bai kunshi ila'i ba hukuncin shi daban ne wala fi la'azilanna haka nan ba ila'i bane cikin inda mutum yace wallahi zan yi wa wance azalo yace wallahi ba zan ƙara inzali a wance ba in na sadu da ita ba sai dai in mata azalo to yanzu wannan kalmar ma an ta kawo ƙara yace ita fa kullun azalo yake mata dan rantsuwa yayi to wannan shi ma ba ila'i bane zaka ji hukunci a shi a gaba au ko kuma yace la abitum a yace wallahi ba zan ƙara kwana tare da wance ba kwana tare da wance da ya nuna ba zai ƙara takanta ba ai zai yiwu ya zo din ya take ta kuma ya je kwana a wani waje saboda haka duk wannan ba ila'i bane to yanzu wa'annan abubuwan idan ya faru ya za a yi waɗallaka alaihi bil ijtihadi bila ajali kaga su sun fi ma zafi kenan kawai in dai wayannan kalmomin yayi amfani da su kuma ba bisa ka'ida wanda shari'a ta bashi kamar wajen kauracewa ko wajen duka din ba to kawai dallaka alaihi alkali zai saki akan shi ne bil ijtihadi da ijtihadin alkali alkali zai tsiyaye ijtihadi wannan abin da ya gaya mata din ko abin da yake zai matan idan ya yi ɗin ko kuma yana yi ɗin cutarwa ne ga ita, eh cutarwa ne, kuma cutarwan ya cancanci a raba auren nan ya cancanta kawai alkali ya raba auren. Idan ya duba ya ga cewa in an ba shi dama an ba shi lokaci ba zai dawo ba sai ya raba auren. Idan kuma ya ga cewa in an ba shi lokaci zai iya hucewa to dole ya ba shi lokaci amma bila ajalin ba tare da ɗiban ajali na ila'i ba. Saboda wa'innan abubuwan ba ila'i ba ne. Kama lautarakar waɗa kamar yadda mutum kawai ya daina takun matarsa kaga can muka ce in ya rantse ba zai take ta ba zuwa lokaci kaza nan ba rantsuwa ba sa lokaci duk kawai ya dauke mata wuta ya daina takanta aka dauki lokaci har ta kawo ƙara to yanzu anan ma babu zancen ajalin ila'i kawai alkali zai ijtihadi idan ya ga akwai cutar wanda ya cancanci a raba auren zai raba auren kawai shine dallaka lai bil ijtihadi kuma wayin gaiban ko baya nan fa baya gari ne ya yi tafiya ne yana ainihin Kano ko yana Kaduna yau watan shi bakwai ta kawo ƙara. Alƙali ya rubuta wasiƙa ko aka yi waya aka gaya marwa ne iya matarka ba ta matsu ko ka dawo gurin matarka ko ka zo ka ɗauki matarka ko in ba ka so ka sauke mata ta je ta auri wani sai ƙin ko ɗaya to shi ma ɗallaka alaihi bil ijtihadi alƙali zai saki akan shi au ko kuma sarmadal ibadata ya fiturtar da ibada kawai kullum wuni azumi kwana sallah wuni azumi kwana karatun qur'ani wuni kawai sha'awan shi 24 gaba ɗaya ibada yake ba shi da lokacin matar har ta gaji ta kawo ƙara to shi ma anan babu zancen ila'i dallaka bil ijtihadi dallaka alai bil ijtihadi to fa in kamar ko mutana ko mu kara ka ba fa in kamar alai turbi salahu arba to shikenan mu tsaya nan alhamdulillah